الزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنهم لو كانوا يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
barkanmu da sake tattaruwa a wannan masallaci mai albarka da muka saba haduwa don gabatar da tafsirin alkur'ani muna cikin suratul baqara kafin mu karanta ayar da za mu fassarawa ga wasu tambayoyi kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh me ke hukuncin mijin da yace baya yin aure ya ce a ba shi kudin shi ba kuma lahin komi to wanda ya ce baya aure ba magana ya ce a ba shi kudin shi domin shi ne baya yi a wurin shi ma ake bukatar ya yi mata wasu ihsani mai yawa gwargwadon ƙarfinsa amma ka ce ba ka aure a ba kudinka kuma ai sai ka faɗi dalili me ya ka haka wani lahi ne ka gani har a kalli lahin a shari'ance ya kai a haka ko bai kai a haka wannan kuma take ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina da tambaya kamar haka mi hukuncin macen da take al'ada kamar idda ta zamo inda ta zamo tana da ta ga gini da asuba kuma ba za ta ƙara ganin shi ba sai bayan sallar isha'i eh tunda tana ganin shi lokaci zuwa lokaci in matukar ba kwanukanta na al'ada suka wuce ba sunan shi al'ada za a ci gaba da zama ba azumi ba sallah har sai wannan lokacin ya wuce kuma sannan a yi tsarki a yi ibada amma in dai a cikin kwanukan al'ada ta ne sannan kuma in an ga kamannin shi yana kamanni da jinin al'ada haka warin sai na kama da na al'ada to zai zama na al'ada ne ba lalle bane ya ta gan shi kai da kai wannan kuma take cewa tana tambayoyi kamar haka ya halatta mace ta hau keke to mi ban gane ba za ita ta hau da kanta ta tuka ko kwa in tuki ne ya kamata mana matukar dai cikin sutura ta take wanda ta dace da ita ta ce haka mashin ma mashin ma za ta iya tukawa mota shi ma za ta iya tukawa duk wannan ya halatta Allah ta'ala samu dace bari bar sauran sai gaba wato ubangiji subhanahu wata'ala a jiya mun kwana inda Allah ke bamu labarin yahudawa ko banu isra'ila sun yi waɗi da littafin Allah bayan bayan su ka'annahum la ya'lamuna kamar ba su sani ba sai Allah ke cewa to ga abin da suka rika wata ba umma su wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاقين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wata ba'uma ta tulu shayaɗinu ala mulki Sulaiman da suka yi waɗi da ilimin attaura ko littafin attaura sai suka bi ko suke karanta ko suke bibiyan mata tulu shayaɗinu abinda shaiɗanu suke karantawa ko abinda shaiɗanu suke bibiya ala mulki Sulaiman a zamanin mulkin Sulaiman alaihi salam Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman Sulaiman alaihi salam bai kafirta ba walakin na shayaɗina kafaru shaidanu ne suka kafirta yu'allimuna nasa sihira suna sanar da mutane ilimin sihiri wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa mamut wato da abin da muka sabkar akan wasu mala'iku guda biyu a garin Babila Haruta wa Maruta, wa mayu al'imani min ahadin ba sa sanar da wani ɗaya daga cikin mutane hatta ya kula inna ma na hannu fitinatun fala takfu sai sun gaya masa cewa muwa jarrabawa ne karka kafin ta. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ana ilmanta daga gare su ilimin sihirin da za a rabe tsakankanin mutum da matarsa ko mace da mijinta wa ma hum bidarri da bihi min ahadin illa bi idnillah ba sa iya cutar da kowa da wannan sihirin nasu sai da izinin Allah wa yattabi'una wana wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma suna neman ilimin sanin abin da baya da baya iya cutar da su idan ma ba su san shi ba rishin sanin ba zai cutar da su ba wa la yanfa'uhum kuma ilimin sa ba zai amfanar da su ba wala kada haqiqa alimu suna da sanin laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wanda di ya mai da sihiri abin zaben shi to ba da wani rabo a lahira ko da karamin rabo baya da shi sannan Allah ke cewa wala bi isa ma sharau bihi anfusum tur da irin abin da suka zaban makansu na zaben ilimin sihiri akan ilimin addini law kanu ya'lamuna ina ma da sun san haka wannan aya mai tsawo aya take magana akan sihiri wata ta kowace aya bayanai akan sihiri malamai sun yi maganganu da dama a cikinta ta wanda ba shi ne za mu faɗa ba duka za mu ɗan taƙaita wato a nan abinda ake faɗa shi dai akwai saɓani ko akwai ruɗani a wurin yahudawa game da annabi suleiman alaihi salam su yahudawa cikin wasu ɓangarensu ba sa lissafa annabi suleiman alaihi salam cikin annabawa suna lissawa shi ne a cikin sarakuna matsafa da suka sami tsahe-tsahe suka mallaki mutane. Me yasa suka fahimci haka? Saboda shaidaru sun shishirya ƙarya, kuma an hau ƙarya an zamna an yaɗa ta sai Yahuda suke ganin haka. Da haka sai mandan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya zo yana ƙidaya annabawa sai ya saka da annabi Suleiman alaihi salamu a ciki. sai yahudawan da ke madina tare da manzo Allah suka ce ah ka ji abin mamaki wurin muhammadu wai yana lissahin annabawa mandanni yana cewa baya son sihiri kuma gashi ya ɗauko ɗan dauda ya sa shi cikin lissahi alhali shi musihirci ne da suka zo sai suka ce yaya za ka sa Suleiman ɗan dauda cikin annaba alhalin mutum ne masihirci manzo Allah ce musu a'a wannan dan ce ba gaskiya bane sai suka ka dalilai waɗanda ba dalilai ba dalilan da suka ji na ƙarya a wurin shedanu shine suka ce ga abin da hujja su ga abin da hujja su Allah ya ce ya sabkar da wannan aya wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman su dai yahudawa sun yi amfani ne sun ba abin da shaidanu suke karanta musu a zamanin mulki bayan mulkin suleiman suna karanta musu shine yayi mulkin suleiman alhalin bayan suleiman ne alhalin wa ma kafara suleiman suleiman bai kafirta ba kenan wannan a yadda a in ka kalli wannan bayani wato annabi suleiman alaihi salam a zamanin shi ba a hana aljanu hawa sama ɗaya ya taka yadda aljani yake lodi ne suke ɗaya sai ta kafaɗa ɗaya ɗaya ta kafaɗa ɗaya ɗaya ta kafaɗa ɗaya har tsawonsu na ƙarshen sama ɗin ya zamanto yana gak da sama ta ɗaya duk maganganun da mala'iku suke yi yana ji shi wancan na ƙarshen saman kenan to idan mala'iku Allah ya yi wahayin zai zartar da wani al'amari yakan sanar da mala'iku yau za a yi kaza wane zai rasu kowa na zai samu kuɗi kowa na zai jari zai kare ko wani al'amari daga cikin al'amurra su kuma na saman nan in ya jiyo magana ɗaya sai ya saddo ya gaya ma wanda ke ɗauke da shi shi ma wannan sai ya gaya ma na ƙasa da shi na ƙasa ya gaya ma na ƙasa ya ka labarin dai daga tahowa yana yiwu ƙasa har ya iso ƙarshen na ƙasa wanda yake bisa ƙasa shi kuma sai ya tafi ya gaya ma bokaye da suke tsahe-tsahe daman bokaye cikin mutane ake samun su su yadda suke akwai sunaye da wasu wurdayya da wasu ababe na aljannu da za a mutum zai raka yi da wasu turare mai wari da wasu wurare masu duhu da wasu abubuwa dai na saban Allah to in kai wannan abin kama shedan abin da yake so shi kuma shedan din sai ya turo ƙananan aljanu sai su tambaye ka menene matsalolinka to cikin matsalolin ɗan adam ne kan cewa ana zawa a tambaye shi labari yana so da ba da labarin mamaki sai su samo labarin gaskiya ƙwaya ɗaya da ƙarya tisa'in da tara sai su gama mushi in ya faɗi ɗayan nan ya zama gaskiya sauran ko da sun zama ƙarya sai a fake da wancan ɗayan to wannan abin haka yake faruwa sai su waɗannan aljanu shaidanu ya suke rubuta ƙarya tare da wannan gaskiya suna yaɗawa suna rubuta sihirce-sihirce suna yaɗawa wato sai duniyar mutane a wannan zamanin ya ɗauka aljanu sun san gaibi sai labari ya samu annabi suleiman sai ce a tattaro mishi duk waɗannan rubuce-rubuce da aka yi ya sa aka kwato su gaba ɗaya sai haɗa cikin wani sunduki wani akwati sai gino a kalkashin inda yake zama na kujera shi aka binne wannan abin kaga ban mai iya ture shi bare ya dauko kenan duk waɗannan ƙarya ya riga ya koye su yace kuma daga yau idan aka samu labarin ga wani ya ce aljani ya san gaibi to a kawo shi a kashe shi saboda ya yarda to haka aka ci gaba da zama sai bayan annabi Suleiman ya rasu sai su shaidan sai kama da mutane ya ce bari in gwada muku inda abinda annabi Suleiman abinda Suleiman ya amfani da shi wajen mallakan mutane da aljanu da iska sai ya nuna mushi wancan abinda Suleiman dan Dauda ya koye dan kar mutane su hallaka na ƙarya shaidanu sai ya fito da shi a sunan ya gwada mutane shine Suleiman yake amfani da shi kenan ba giza bace ta annabta tsaki ne to sai Yahudawa sai suka kalli wannan abin suka ce e ko wannan abin haka ne Suleiman ba annabi bane matsahi ne haka suka raka yadawa abin nan bai zama ƙarya ba sai zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ma ruwayoyi irin waɗannan dai da dama in ka kalle su dai duka wanda shine manufai wato su dai a ƙaryar da aka musu sun ɗauka Suleiman ba annabi bane saboda wanda suka san annabi ne ba sa duniya shaidanu kuma sun yi ƙarya to tunda shaidanu sun yi ƙarya kuma an saka ta cikin ilimi malamai suna yawo da wannan ƙarya me zai hana duniyar al'umma ta ɗauka shi ne gaskiya kamar yadda kafin wa'adi na sunna ya raka bayyana a wannan ƙasashen namu ai sai da aka koma irin waɗannan hatun ba ko aka wayi gari ga hatumin annabi yusuf in za ka yi farin jini ga hatumin wane ne suleiman in za ka yi mulki ga hatimin wane ne wanda in ka kalle su gaba ɗaya sihiri ne yanzu ma akwai littattafai suna nan irin su kandil asrar da wannan mambabul hikima da wane ne haruta wa maruta suna nan dai littattafan da ake koyan tsayi wanda a ciki za a ga wasu hatumai da wasu lambobi da wasu baƙaƙe da wasu haruffa wanda inda za ka haɗa waɗannan haruffa za su rika baka sunan wani gagarumin iblishi ne zaka kira idan kana kira shi ya zo ya bayyana sai ya gaya maka yadda za ka yi ka zama kafiri kan nan kurin kayin wani alaƙa idan ya kafirtar da kai shi kenan sai ya gaya maka abubuwan da za ka yi shi kuma yana zuwa ma da abubuwan da za ka ba mutane mamaki da su to wannan shine ya bayyana sai su yahuda suke bin waɗannan abubuwa suka zamanto sihiri ne suka rike kuma wannan ya bayyana ai babu abin da Yahuda suka sa a gaba ko wanda suka Yahuda kwarewa da sihiri dan sihirin nan ya zama na aikin su ne ba su da aiki sai shi shi ya sanya ma Labid bin Asam al-Yahudi yayi sihiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yaje ya samu gashin kan manzon Allah da in yayi kum dan abin da ya kareraye na cikin kum din aka dauko mishi aka kuma samu huda ta dabino aka samu dankon zuma aka hada aka samu su allurai guda goma sha ɗaya da wani kulli guda goma sha ɗaya ko da kulli sai a soke shi da allura sai a danna shi cikin wannan danko na zuma sai aka kai cikin wata rijiya a garin madina aka sami irin dutsen nan da ake kira ra'ufa wanda idan magina rijiya sukan zama kan shi yin gino to idan an cimma ruwa madadin a ɗauko shi tun da ya yi nauyi sai a gefance shi gefe a ajiye shi anan ga ruwa daban ga inda yake daban to wannan dutse shi aka tallaba aka sa wannan sihiri mandan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin yarda Allah dan ya nuna ma mutane da za a rika warware sihiri sai sihirin yayi tasiri ga mandan Allah a inda sihirin bai yi ba tasiri a hanyar wahayi kadai da bai yi tasiri amma a mu'amalar rayuwa sai ya ga kaman yayi abu alhalin bai yi ba sai ran nan manzo Allah ya kwanta yana barci sai ya ga mala'iku guda biyu ɗaya ya tsaya zamna a wajen kanshi ɗaya wajen ƙafafuwan shi na wajen ƙafafuwan sai yake tambayan na wajen kan me ya samu wannan mutumin sai ce sihiri aka mishi da me aka mishi sihirin sai ya faɗa a ina sihirin yake ya faɗi rijiya sai yake cewa waye sihirin ya ce dabilu bin asam manzo Allah da ya farka sai yake ce ma matar shi Aisha baki sani ba Allah ya bani lafiya ya sanar da ni matsala ta sai ya kira su Ali bin Abi Talib ce ku tafi wuri kaza ku je akwai rijiya a wannan wurin a je a kwashe ruwan ta a dauko sihirin da aka mini da aka je ruwan rijiyar ya yi jawur kaman an ji kalalle saboda bala'in sihirin ba a taɓa irin wannan sihirin ga wani ɗan adam ba bai kashe shi ba illa ga manzon Allah shi Allah ya tsare shi aka tono sihirin aka kira wanda ya yi me yasa kai haka ya ce kawai kuɗi ne aka bashi kaza kaza kaza aka ce manta Allah kai ce a'a tunda Allah ban dahiya yake to wannan kaga ya nuna yahudawa sun kware da sihiri abu na gaba da za mu ƙara ganewa yanzu haka yahudawa da sihiri suke amfani wajen raba kan al'umma da kuma gigita duniya da jayo hankulan mutane su yarda da su duk wani ababe da za a gani sai ga ɗan adam gashi da hankalin shi kamar mai wayo amma gashi bai da wayo domin yanzu in ba dan ba sihiri ta ƙaƙa za a yi shugabannin musulun kama yahudawa biyayya domin duk shugaban da aka sani ya yi mulki a ƙasarsu in yahuda suka same shi suka ziga shi na farko za su hana shi yin aiki a ƙasar shi za su umarce shi da sace kuɗin ƙasai ya je can ya tara musu su ba shi ba zai amfani da shi kudin su za su yi amfani da kudin sannan kuma su umarce shi da ya banna mai yawa kuma daga ƙarshe sai su kware mai baya su tona mai asiri lokacin da suka tsare da shi dan a kashe shi su mallake kuɗin tunda ya saci kuɗi ya tara to ayin suna bukata a ce ya hallaka dan su mallake duke to sai su shuna shi ga ɗan ƙasar shi ya yi laifi kaza ya yi kama karya ya yi wane ne ya yi wane ƙarshe mutane su mai buri waɗannan yahudan da ke ta za su taimaka mishi ada sai su shanye shi ke su ce a ba ruwan mutum da kai kaza sai a kashe shi kai da ka zo kuma kawo mulkin bai hana ka saboda tsabar rishin hankali ka je ka sake haɗa kai da su in kuka dubi irin wannan an yi shi dewa a duniya shugaba kaddafi shekaru arba'in da biye yana mulki menene a duniya bai ma tura wannan ba da yahudawa na biya musu bukata ya hana al'ummar libya ta yi ilimi ya hana al'ummar libya ta yi sallah duk wannan abin da kuke ji a libya ba a sallah a zamanin kaddafi domin in za ka yi sallah sai ka kai shekaru shekaru ake dubawa ka kai shekara 60 ko 65 to sai a baka izinin yin sallah shi ma ba ko ina ba fa wannan masallacin daman duk masallatai gwamnati take ginawa ta musu lamba ta ba su mamu ta naɗa liman to liman in aka naɗa ka kai mamunka guda 200 to akwai mamu mai 001 002 000 har zuwa ƙarshen mamunka to idan ka gama sallah ka kilga mamun ka ga ɗaya ya tsaru wallahi sai ka kira shi wa ya baka izinin yin sallah anan in ya ce bai sani ba ka kira jami'an tsaro a wurin ka danka shi sannan idan mutum ya je sallah unguwar da ba tasa ba ya yi sallah da bai da kati na yin sallah a wannan wurin da wanda ka wuto ya kago da katinka na sallah to in baka da shi za a kama ka idan kai bako ne za a kore ka da kasai kuma musamman in yaro ne wanda daga shekara arba'in abin da yiwu baya aka ga ya yi sallah azhar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha'i ya zo asuba a jam'i to wannan abin guda biyar jera sallan nan guda biyar to za a kama shi aka kada biya biya musu bukatun su ko sannan babu constitution a kasai babu wata koti da take zamna da ilimin shari'a a'a akwai kitabul akhdar na kaddafi shi ya tsara kayan shi kawai in an yi laifi aka gaya mishi sai ya naɗa alƙali ce je ka mishi hukunci iri kaza nan take kaddafi zai gano sai dai kai ga kaddafi yana da'awa annabtaka dan ƙala ƙatari na huta hankali ƙarshe kaddafi ya tara musu kuɗi babban ma abin da ya kawo halakar kaddafi shi ya ɗauki nauyin wannan sarkozy ya ba shi dalolin miliyoyi ya yi furofaganda ya kamfai ya ci mulki sai ya ga ya kamata shi kuma a kashe su da an ba da kuɗi da yawa wannan ne yasa aka haddasa rigima a ƙasar libya aka kashe kaddafi kaga ya musu amfani ya cutar da al'umma amma ƙarshe su suka kashe shi to ya kamata yanzu wani ya zo sake musu biyayya a ƙasar to kuma yanzu wanda bai hau mulki ko da su yake bi yana kai musu kuɗi yana musu kaza kaza in ka duba iraki wato shi wannan Saddam wani irin ɗasawa ce bisi ba da Amerika amma ƙarshe wa ya kashe Saddam su suka kashe shi idan ka duba kowace ƙasa a duniya za ka yi ta ganin sun kashe wane sun hallaka wane irin su mubuta sasseko irin su bukasa irin su duk wanda ya gama musu wani aiki to kuma yasa a kashe shi amma lokacin da yake aikin za su bashi kariya na baya-bayan dibubulas kamfori na burkina faso shi ne shugaba a afirka wanda duk wata musibar da turai take so ta shigo afirka kamfori ne yake yin ta ƙarshe ina ya kai shekaru talatin da wadanda yana mulki amma ya wayi gari yau an kore shi ɗan dama dama da suka mushi suka ce ya hijira ya bar kasai amma ƙarshe dai za ka ga shari'a za a mushi a kashe shi to kaga wannan sihiri ne zai sa a ce ga mutum na gaban ka ya hallaka waɗannan sun hallaka shi kai kuma ka zo ka sake biyo wannan hanya akwai alama ta ba cikin hankalin ka ba abu na gaba yanzu duk ƙasar nan tamu afirka gaba ɗaya duk wani shugaban mai mulki masu mulki 'yan siyasa manya akwai wata ƙungiya da ake kira furan mason furan mason a brazil take ƙungiya ce ta asiri ta matsafa duk wani lida na jam'iyya ɗan takara wanda ya ci da wanda bai ci ba to mamba ne a wannan ƙungiyar kuma ƙungiya ce ta bauta shaidan wato su shaidan wancan babban suke bauta ma suna cewa Allah bai yi adalci ba ai shaidan ya yi annabi Adam gaskiya wannan masu bauta shaidan din to duk shugabanninmu na Afirka da kuka sani banda janar Muhammadu Buhari babu wanda ba dan furan basun ba duk wani shugaba da ka sani a Afirka babu mai wanda ba dan kungiyar matsafan wannan ba sai kawai janar Buhari shi kadai ne kuma yasa ba a san shi a waccan kungiyar ba a yi da shi a wannan kungiya ba a yi da shi shi yasa su kuma ba sa san mulki amma in ka kalli irin shugaban Kamaru irin shugabanninmu na, na, na sauran 'yan siyasar mu na Najeriya irin na Nijar irin na Mali irin na ita kanta Burkina din irin na Ivory Coast irin na Ghana irin na ina dukkan su ɗan furan masu ne kenan wannan kungiya ce take sponsorin din su irin na Gini su take sponsorin din ta ba su kuɗin yin komai kuma sannan daga ƙarshe umarnin ta za su ba umarnin ƙasa ba Allah ta'ala ya samu dace to wannan kenan tsari wani abu ne wanda yake ɗabi'ar Yahudawa to da suka bar abin da Allah ya samkar ma ya samkar ma annabi Musa sai suka bi abin da shedanu suke karantawa na ƙarya akan game da mulkin Suleiman Allah sai tsarkake annabi Suleiman yace wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman ho bai yi ba kafirci domin sihiri kafirci ne madadin a ce wa ma sahara sai aka ce wa ma kafara domin da sahara da kafara duk matsayinsu daya tunda asiri al-kufr to yake cewa wa ma kafar Suleiman Suleiman bai ba kafirci saboda shi abin da ya mu'jiza ce daga Allah ba kafirci bane walakin na shayatin kafaru shayatin kafaru idan baka san ba wanda ya kafirci shaytanu ne suka yi kafirci sai Allah ke cewa wa ma unzila alal malakaini Imam Qurtubi yace ma anan nahiya ce ma'ana ana adafinta ne akan wa ma kafara Suleiman wa ma unzila alal malakaini yadda Suleimani bai yi kafirci ba haka Allah bai sabkar da ilimin sihiri ba akan mala'iku guda biyu su ne mala'ika Jibril da mala'ika Israfil Allah bai sabkar da su ba akan su koyar da ilimin sihiri Haruta wa Maruta sai zamanto Haruta wa Maruta badal ne su wannan a wannan wannan fasara su badal ne mina shayatin suna cikin shaidanu kenan haruta wa maruta su ne suka ilmantar da sihiri a yankin babila su ne suka zo suke koya ma mutane sihiri har mutane suka koya kenan ba Allah bane ya saukar da shi ba kuma mala'iku bane suka zo da shi kenan wasu ne daga cikin aljanu suka zo da shi wasu kuma suka ce haruta wa maruta din nan suna daga cikin kabilun aljanu wasu kuma suka ce a'a mala'iku ne kamar yadda wasu hadisai amma ba su da inganci suke tabbatarwa wai mala'iku ne Allah ya sabkar da su dan su karantar da sihiri amma su gaya maka sihiri ko kafirci ne karkayi amma imam qurtubi yace a'a ai wancan cewa sihiri sihiri din nan kafirci ne fada ta kafir annabawa da suka rige suka yi wannan bayani kenan duk lokacin da wani ya karantar da sihiri daman kafin shi ya koyar da shi annaba sun ce maka kafirci ne yanzu zaɓi ne za ka yi tsakankanin kafirta da musulunta ko dai ka rike ilimin annaba ka yi aiki da shi ko kuma ka yi watsi da ilimin annabawa ka yi amfani da ni da sihirin da kafirai da shaidaru suke karantarwa ke za ki cewa haruta wa maruta wa mayu allimani min ahadin su kuma ba sa sanar da ko ɗaya daga cikin mutane hatta ya kula inna ma na hannu fitinatu sai sun sanar da kai wannan abin fa fitina ne jarrabawa ne fala takfur karka kafirta kenan ilimin sihiri da aiki da shi ya zama menene anan ma kafirci sai ke cewa fayata allamuna suna sanin ko ana suna ilmantar da ma ya durruhum abinda bai iya cutar da mutum in bai san shi ba wala yanfa'uhum kuma bai da amfani ya iya amfanar da mutane to babu wani ilimi da baya da amfani gaba ɗaya sharri ne baya da kariya ga sharri gaba ɗayan shi ba da alheri ko kaɗan in ba kafirci ba to ilimin sihiri kaga ya nuna bai da amfani gaba ɗaya bai da wani abu in ba sharri ba da haka nan ma yadurruhum wa la yanfa'u sai ke cewa wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sannan suna neman ilmantai sanin abin da in suka yi amfani da shi za su sanya gaba da kiyayya tsakankanin ma'aurata biyu wanda har zai sa aure ya mutu wanda kuma wannan ya daga cikin babban aiki ko babban abin da iblis yake da bukata daga cikin abin da iblis ya yi komi so shine ya ga an rabu tsakankanin mace da mijinta domin idan garin Allah ya waye kamar yadda manzon Allah ya gaya mana wato iblis tsinanne yakan ajiye kujerar shi ta mulki akan ruwa sai ya tura rindinar shi ta zagaya cikin duniya don harauto mutane su kafirta to a yayin da kowa ya je ya gama aikin shi aka dawo aka kawo result wannan ya zo ya ce na sa wane ya sha giya sai shi ɗaya ce ba ka yi ba komi wannan ya ce na sa wane ya yi kisan kai ba ka yi ba komi wannan ya ce na sa wane ya yi kaza ba ka yi ba komi wani daga cikin sai ce ni da na je nike zuga wane da wanci ina hasala ta ina hasala shi sai da na ji ya sake ta sai da ni ta ci kwaɗe ta ce sai ka sake ni shi kuma na zuga shi ce ka sake ta ma ita ɗin banza ya sake ta ɗin sai shaidan ya ce mu a matso da shi wannan kai kake da girman daraja kai kai aiki ashe ka ga rabuwar mace da mijinta a wurin shaidan abu ne mai riba mai amfani gare shi to daga cikin abin da sihiri ake amfani da shi shine a raba tsakankanin mace da miji wannan kuma sananne ne hatta a munan musamman ma a mu na tsibbi masu na da wannan abin idan a zamanin da ko in ce a yanzu ma dan dai a baboye suke idan mace lokacin nan a nan ma wannan yankunan namu gaba ɗaya an mamaye banda sautin koge da gurimi da kukuma da kalanguna baka jin komi banda gidan karuwai wacce unguwa can ana shan giya can gidan karuwai can yan dauri can waka can kiɗa can rawa ba haka ka zauna ba to a wannan lokacin idan wata karuwa ta zo gari wani mutum yake yana alaka da ita idan yana da babban albashi za ta je wurin wani malami ne malamin nan kuma malamin ƙur'ani ne ya san ƙur'ani da ƙur'ani ke takama amma zai jayo mata hankalin wannan mutumin ta hanyar wani abu yadda in ta kama wannan mutum ba zai ƙara ba amfanin iyalan shi matan shi da ɗiyan shi ba za su samu kuɗinsa ba kullum abin da ya samu ina zai kaso gidan waccan karuwa kuma malami ya bata wannan abu kaga abin nan da malami zai bata ta ƙaunace ya ƙaunaci karuwa ya ƙi iyalansa to wannan abin babu shakka sihiri ne to irin wannan akwai shi da dama ko kuma kishiya da kishiya wata je wurin wani malami sunan shi malami malami ake kiran shi ina so kishiya ta ce nake so ta bar gidan nan mijin mu ya kita to akwai abin da za a yi kawai sai ya ki baya son ganin ta gaba ɗaya kaga wannan abin da aka yi mai sunan shi sihiri kuma sihirin nan kafirci ne da haka wannan malami ko an kira shi malami hoto boka ne sannan kuma kafiri duk mutumin da zai jayo soyayyar da babu ita ko ya haifar da kiyayyar da babu ita wannan shine atwilla sanya san abin da da baka san shi a tilasta ka ko sanya kin abin da da baka kin shi a tilasta ka to wanda ya zama tsari ne da haka nan suna neman ilimin abin da yake yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidari da bi'adin illa bi idrillah alhalin ba sa iya cutar da kowa shi sihiri baya cutar da kowa illa bi idrillah sai da izinin Allah ma'ana sai in Allah ya ga dama bisa tsarin Allah in Allah ya ga dama ya jarrabe ka yakan iya sa wani abu na sihiri ya tasiri amma in ka ci gaba da addu'a Allah zai warware matsalar. Kuma ba a warware tsahi da tsahi, ana warware tsahi ne da imani. Yayin da sihiri ya bayyana ga kowaye, madadin a koma wajen bokaye, madadin a koma wajen malumman tsubu, su raka cewa a kakaza a kakaza ko a yi gori ko a yi girka ko a yanka wani ɗan akuya baki ko kaza ko kaza. sai a karanta alƙur'ani kuma karanta alƙur'anin nan wa kai ka iya ma kanka ɗan uwanka ya iya ma ba irin waɗannan masu ruƙuya namu da suka maida ta sana'a ba ake talla gidan rediyo wannan gaskiya sun saki hanya su ma shaidanin sun shige su galibin su kuma in ka lura su ma ƙarshen ta haukace su domin me yaushe ne za ka zo ruƙuyar da aka ce a yi ta larura ce misali idan alaran ma ya shiga ya gana shiga cikin wani hali ya san dan uwan shi ne mai addini ba wai magana yan uwana zai nema ba nawa za ku kawo alaran ma ne zai ba da gudunmawar shi iyaka gudunmawar shi mini addu'a sai in yi sai in samu lahiya da manzon Allah ya samu wannan matsalar waye mai addu'a mala'ika jibril mala'ika jibril da ya mishi addu'a nawa ya bada bai ba da ko sisi ba amma mala'ika jibril ya mishi addu'a ne dan dan uwan shi ne na addini da haka nan shine ya mai addu'a to kai ma ana buƙatar wannan abin zaka yi tsakani da Allah to mu mutanen mu a yanzu sai suka mai da abin sana'a zaka ji ana talla a gidan rediyo ai an samu wane mai kora aljanu yana ma magana da aljanin kaji ya wai wani aljani ya ce kaza wani aljani ya to aljani a banza ma makaryaci ne bare ya same ka kuma karkar radar shi zaka ji wani ma an ce wai aljannin ne saboda tsabar rukuya aljannin ne suke gaya mishi magani to kaga ya fara zama ne boka wani ma za ka ji saboda tsabar rukuya wai idan ana a gidan shi aljanin za su zo su ari kayan abinci su je su yi abinci su dawo to kaga gidan nashi ya koma mai matattara aljanu abinda kawai aka sani ga rukuya ta shari'a ka karanta alqur'ani da ka roki Allah Allah ya fitar da shedan din shedan yayi magana ba abokin zancen ka bane tsakaninka da shi kawai ya bar wurin ba wata hira bai baka wani labarin an yi kaza ko an yi kaza kowa ne mata domin abinda zai ga maka din nan ƙarya ne in ya faɗi gaskiya ɗaya zai yi ƙarya 99 kenan zai haddasa wani abu wane ne ya gaya maka wane ne ya mata kaga ya sa gaba tsakankanin ya sake haddasa wata shigan takai to duk irin waɗannan ba daidai bane ruqya gaskiya ce amma ba a maida ta sana'a har a wayi gari ka keɓance wuri har wai kuɗi kake badawa mu dai a Nijar zaka ji akwai wanda sai ka bada jika biyar ma ka gan irin na ganin likita sai ka bada jika biyar ka karɓi kati wajen dubu uku kenan sannan zaka gan shi a yi magana kuma sai ka ji an ɗora ma jika ɗari da hamsin ɗari biyu in aka game arziki da kai kusan miliyan suke ɗorawa sun kama ƙaton gida sun sa wani ƙyalle suna bugon mutane gaskiya wannan akwai nau'i na tsubba a cikin shi akwai nau'i na bokanci a cikin shi ba haka bane al'amarin yake ruƙiya gaskiya ce ana ruƙiya a yi addu'a da alƙur'ani Allah ya bada lafiya amma ba mai da shi sana'a za ka yi ba ka riƙa yin wasu abubuwan da bai dace ba Allah tsare mu da haka nan kar mutane su yi amfani da wannan dama su koma kuma bokanci da haka shi bai tasiri he da izinin Allah wa bi dar nabi min adi illa billah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna ilmanta abinda baya iya cutar da su baya amfanin su wada kada haqiqa alimu suna da sani su yahudawa alimu laman ishtarahu wanda di ya zabi hanyar tsahi ya ɗauke ta a hanyar rayuwar shi ya zama matsahi yake cin abinci da tsahi ma da hufi da akhirati min khalaqin ba yadda wani rabo ko ɗan kankan ne a lahira idan ka zama matsahi to ka zama ɗan wuta in ka ga ka bar zama ɗan wuta sai in tuba kai da haka duk inda boka yake ɗan wuta ne duk inda matsahi yake dan wuta ne duk inda wanda ya imani da tsahi yake dan wuta ne yaya bambancin abin yake shi yasa kaga manzo Allah yake cewa man ata kahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqulu wa qad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ma kahin kahin shine bokan da zai baka labarin abin da ya faru cigiya ce kake sai ya ce ai abin naka yana wuri kaza je ka wuri kaza ko kuma an yi abu ba san waye ba sai ya ce ai wanda yi shi wane ne kaga labarin da ya riga ya gabata ne amma ya baka amma ba a san shi ba sai shi arraban shi kuma nan gaba ne kake tammahanin abin sai ce maka ai abin da zai faru nan gaba gaba kaza ne kaza kaza kaza ne to wanda duk ya je wurin waɗannan ya yarda da abin da suka faɗa to shi ɗin mai zuwan ya zama kafiri da alƙur'ani to ai kaga ba a ce ba wurin wanda aka je din shi kuma wane ne shi ba a bi magana shi to su abin da za ka yi lissahi shi wannan da aka je wurin shi ɗaukashe kamar ruwa ne ya isko wuta idan aka zubo ruwa daga famfo cikin tukunya mai sanyi ne ko mai zahi ne asalin shi mai sanyi ne ko za a iya sha za a iya wanka amma ana kashi a ɗora shi kan murhu idan aka yi minti talatin arba'in idan aka ɗauki ruwan da aka watsa maka mi zai maka duk abin da wuta ta maka shi zai maka me yasa ruwa ya koma yana ƙuna alhalin da shi yake maganin ƙuna haɗa shi aka yi da wuta wuta sai ta ratsa shi to haka kai ma da da imanin ka lahiyar kalau da kai wurin kafiri yarda da bayanan da ya maka nashi na kafirci daman shi kaga kafirci ne kaga yadda ruwa da ya zo wurin wuta da ya tarda ta ma da zahinta tana ƙona mutane tana ɓanna shi ma da suka jima tare sai ya zama kamar ita to haka nan kai ma da kaje wurin boka kenan bokan daman kafiri yanzu zaman ka da shi da yarda ka da shi shi ne daga kafiri kai ma Allah ta'ala ya samu dace ma da hu fi dakhirati min khalaq yake cewa wala bisa ma sharau bihi anfusuhum tirda irin abin da rayukansu kawunan suka zaba a ce a duniya ba abin da zaka zaba sai tsahe tsahe wanda tsayi wa me yin shi ba bai boye shi dan shedanin da suke taimaka maka ba sa bari ka amfana saboda magidanta ne za su hada ka da musibar ciwon kai ko su hana ka wanka ko su rinka sa ka sa wani turare mai wari kullum kana mummunan mura kana jin wani abin mai koyi iskakinka bai zamnuwa saboda kana tsami saboda biyan bukatunsu ba sa yarda ka zamna lafiya to menene za ka zaɓi irin wannan abu na wahala dan ka burge wani dan ka wulaƙanta wani wai kawai wannan ne bukatunka amma ka ɗauki wannan hanya ta ƙazamta ai kaga wannan ba hankali bane tur da irin wannan abin da mutum ya zaba law kanu ya'lamuna ina ma da mutane sun san haka a rasu aya ɗaya ma walau annahu ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Allah ke cewa walau annahum amanu inda sun yi imani tunda kaga in aka ce in an yi imani ya nuna babu imani to waye mara imani kafiri walau annahum amanu inda su wannan yahudawan sun yi imani wattaqau suka kiyaye dokokin Allah la masubatun inda Allah abinda Allah zai ba su na lada da ya musu tanadi khairun yahi zama alkhairi lau kanu ya alamuna ina ma da suna da sanin haka su aikata haka ne ashe kaga inda duk kaga boka ko kaga masihirci to na farko ne bai bai imani kuma Allah ke cewa wala yuflihu sahiru haisu ata shi masihirci baya cin nasara haisu ata duk inda yake duk inda yaje wannan aya ce malamai suka ce kenan masihirci ko masallaci ya je ya sallah in dai ba kafirta da sihirin ba to sallah ba za ta amfani shi ba dan Allah ya ce wala yuflihu sahiru haisu ata haka in ya je aikin haji ya gama dawafinsa ya gama labbaika allahumma labbaika a matsayin shi anan kuma shi masihirci ne kuma masihircin nan ko da qur'ani yake sihirin ko da bokanci yake sihirin in ma da sunan wa yake sihirin to wannan mutumin dai sunan shi masihirci to ba zai nasara ba wannan hajin tashi Allah ba zai karbe ta ba masihirci in yayi zakka Allah ba zai karba ba duk qiyamul lailin da za a yi a cikin wannan watan ya karanta alqur'ani ya sabke shi a cikin wannan watan wallahi ba zai yi nasara ba saboda Allah yake cewa wala yuflihu sahiru haisu ata domin as-sahiru Allah yake cewa la yuflih al-falahu kuma shine shiga aljanna shine amuntuwa da duk abin da kake ki sa haɗuwa da duk abin da kake so wannan shi ne shiga aljanna to banda mai sihiri baya da wannan raba da haka sihiri mummunan abu ne shi yasa kuma in ka lura babu abin da shedanu suka yawaita ya shiga al'umma maza da mata ‘yan birni da ‘yan ƙauye irin na sihiri a yanzu a wannan zamani da muke cikin ƙarni na 20 har da ɗaya wanda ake ganin duniya ta zo wani marhalar da take da wayewa kai fiye da kowane lokaci ko ba haka 'yan wannan zamanin suke kallo ba ba a ma taɓa samun wani lokaci da ake da ci gaba ba irin wannan to ni kuma ya tabbata muku ba a taɓa samun lokacin da ake da koba baya ba irin wannan domin in ka ci gaba wajen kwarta ko gini to ai ka ci gaba wajen hankali da basira da ganewa baka san ruwan da ke wankanka ba ashe dan ka ɗauki mahaukaci ka sa babban gini ka sa babban mota wawa sha-sha-sha to bai da bambanci ka ɗauko mota irin mai tsadan nan mai ake kiranta jeep irin ta miliyan 60 sai ka nasa kare a ciki to yanzu shi karen nan da yake cikinta excellency ne ko royal ne ko honorable ne kawai kare ne ƙatuwan mota ta mai da shi mai hankali tsadan mota ta mai da shi wayayye to don ka sami gida mai tsada an gina shi fiye da kowane irin gini a illeda sai ka kawo jaki da jaka kasa a ciki shi kenan wannan ginin sai mai da jakin ya zama ɗan adam profeso a ba zai zama ba ashe idan da ka samu mutum a ƙarƙashin itace a kwance ba da inda zai kwana bai da gini sai ya yi albuka ya shiga amma ka same shi ƙwararre malami masanin Allah masanin abin da ke dame shi masanin makiyin shi masanin masoyin shi to wallahi wannan mutumin shi ne wayayi wannan shi ne waye to a yanzu wannan zamanin da muke ciki sihiri ho ya zo ya dawo musamman a ƙasar kuma da suke ganin su musulmi ne in ka kalli arewacin najeriya da ɗaukacin ƙasar nijar to sihiri ya dawo mana dalilin mai dawo mana 'yan siyasa suka kafi don su ci mulki idan kana son ka yi mulki sai a ce sai ka zama ɗan luwadi idan kana son ka yi mulki sai ka kashe mutum kaza ka samu sanata sai ka yi wanka da jinin jariri aihuwar yau sai ka ci naman jariri sai ka ci naman ɗan shekara uku sai ka yi zina da yarinya ya shekara hudu ko biyar sai ka yi kaza sai ka yi kaza irin wannan za ka gani yara suna bacewa kaza yana bacewa wani kuma a ce ya ba da dama a dalilin shi a kashe kamar mutum dubu to duk abin da ke so zai yi kawai sai ya sayi bindigogi ya tanadar da 'yan iska sami 'yan kwaya su je su ta kan kowa da wani me ya sanya saboda yana so wai shi ya samu mukami wai idan ka samu mukamin duniyan nan mu ɗauka a yanzu kana da shekara talatin ma a duniya aka baka wannan mukamin wai a ƙara maka shekara ɗari nan gaba ba ɗari talatin ba dan girman Allah an kana ɗan shekara ɗari za ka iya cin abinci ka ƙoshi idan kana ɗan shekara ɗari ho in aka ajiye ma katihuwa ba kai sa kwanta ba katihuwa katihuwa dai a kata komin kyanta kai ce da kai a na na na ɗauke ta a ɗan samu dai ɗan kafet a ɗan shin huɗa mana aini na hisan kasai saboda ƙasa tana so ta game da ilwata ka hisan kasai amma ka zaɓi don kawai wani abin da wai a barka a duniyan ma daɗin fa ba ka shi ba kuma a barka akan mulkin akan abarka akan komi wallahi tsuha kadai ya ishe ka za a wayi gari haƙoranka da kake cin nama da su sun kai to je ka duk duniya a yi ma wasu masu tsada idan ka tamna kilishi ka tamna wannan naman shanu ka tamna wannan to shikenan setin bin ya gada nika nama sai a ce maka a ce maka to alhaji a daina shi cin jan nama an fara ne kaga dai a duniya kai ka ce ba an haramta maka ba abin da kai kake so ba wanda isa ce maka a sa ma doka to yanzu ba a sa ma ba dokai sai jikinka sai sa ma doka gangan jikinka sai sa ma doka cin nama gangan jikinka sa ma doka shan hura ya sa ma doka shan sukari ya sa ma doka shan gishiri ya sa ma doka duk wani abin da ka sani kai a nan duniya ka ce ba an baka ba doka kuma yanzu ga gangan jikinka kuna jayayya ya hana ka ci kaza ya hana ka kwanta kaza ya hana ka yi kaza ya hana ka yi kaza shi ya za ka yi shi yasa dan adam hauka ne ya zauna a wannan duniya wai ya ce nan duniyar nan ya runkuma ita ce wurin jin daɗin shi wannan alama ce ta baya da hankali shi yasa muka ce wannan karnin ya fi kowane karni samun sakarkar mutane dan yanzu a wannan duniya ku je da ake kashe-kashe duk kashe-kashen nan da kuka ji ana yi wallahi yana da alaka da wasu masu ƙarfi don biyan wata bukatunsu kuma bukatun ba na lahira ba ne na duniya kuma inda za ka samu wanda ke sa wannan abin za ka sami tsoho ne wani shekara 60 wani 75 wani 80 ya yi esbaya sakarai kawai yana hauka amma ya ɗauka wai su abin da yake birge shi a ce duk abin da basu yarda ba ba a yi shi ba wanda za a yi duniyan nan sai an aihi wani babu kaiwa sai wani ya gina gida bisa kabarinka wallahi bai san ba kana nan in ta matsakar zina sai an yi zina a kan kabarinka inda kabarinka yake an zai da shi ya zama fuloti an yi gini wata karuwa ta yi ɗaki a wurin bisan ka ana zina baka su bi sani ba akwai mugu a ciki ake mene ne zaka iya yi don haka wannan hauka ne kar mu ɗauki duniya da irin wancan muhimmancin abin da ya kamata ka ɗauki duniya wurin zaman da za ka nemi lahira shi ne ake so ka ɗauka ya wani ban Allah Allah ta'ala ya mana albarka Allah shi yadda mu Allah kare mu daga kansa a hatsari Allah raba mu da tsari Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ma mu santa ya ba mu ikon kinta subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله